إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna sha uku da watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shi ne darasinmu na 96 wa miya tara da shidda a cikin kitabun almanatik kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine la tahzan ala sibyan in duribu فالضرب يبنى ويبقى العلم والأدب الضرب ينفعهم الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا المخافة ما قرأوا وما كتبوا لولا المخافة كان الناس كلهم شبه الجماد فلا علم ولا أدب wannan ɗaya daga cikin malaman tarbiyya ne yake bayani dangane da mahimmanci na ladabtar da yara ta hanyar bugunsu sai yake cewa la tahzan ala sibiyani in duribu فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدب kada ka ji tsoro kada ka razana don saboda ana bugun yara ko ana bugun yaranka domin shi zahin bugun na wani ɗan lokaci ne zai wuce amma ilimin da su za su samu ta hanyar bugun da ladabin da za su samu ta hanyar bugun shi kuma zai tsaya hal abada sai ce الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لولا المخافة ما قرأوا وما كتبوا shi bugu zai amfane su shi kuma ilimi ya ɗaukaka su domin ba don tsoro ba to ba za su nemi ilimi ba za su yi karatu ba za su yi rubutu ba ma'ana tsoron nan da suke na bugu shi ke sa su koyi ilimi su koyi karatu su koyi rubutu sai ce laulal makafatu kanan nasu kullihimu shibhul jimali fala ilmun wala adabu ba dan tsoro ba to da mutane sun kasance kamar itace ko kuma abubuwan da ba sa motsi ba su da ilimi ba su da ladabi a duniya dukkanin wanda kaga yana bautar Allah dan me yake bautar sa dan tsoron me dan tsoron azabar Allah ko a duniya duk wanda kaga ya zage dan yana neman kuɗi dan me yasa yake neman kuɗi dan tsoron me dan tsoron talauci kenan a wannan baitin yana nuna mahimmancin bugu abin da ya sa na bude karatu da wannan baitin shine a jiya jiyan nan tun shekaran jiya wani dan uwa da yake zamna a kasashen washe ya turo mini wani dokimantar da bbc suka yi bbc bangaren faransanci makiya addini inda suka tattara suka yi vidiyuka na wasu yara da wasu makarantun ne da ake ba yara kashi musamman makarantun ne na allo na karatun alkur'ani da ake ba yara kashi hamma wasu makarantun ne ga yara na an ɗauko hotunan su an samu su mari ga ƙawabu kun san akwai makarantun da ake sama yara mari an san mari ko a ɗami musu ƙawabu a sa kile a ɗami don me yasa ake wannan nan kada su gudu to suka yi ta gwado irin wannan documentary makarantun ne daban-daban akwai wata makaranta a kaduna akwai wata makaranta a darfur sudan akwai wata makaranta a mali ni ban yi da kallon documentary ba don saboda rayuwa ta ta ɓaci idan ka diba komantar ma'ana ka diba a ƙasa masu rubutu a ƙasa ta'aliki akan abin kawai sharri ne suke faɗi game da musulunci dama ƙasashen turai ne aka yi abin yanzu da aka yada suna ta kallo suna dariya wai wannan shine musuluncin da aka ce na tausayi wai wannan shine musuluncin da aka ce na natsuwa wannan shine musuluncin da aka ce ya karrama dan adam bakaken magunguna game da musulunci suna ta faɗi bbc sun cin magurin su ko ba su cin magurin su ba sun cin magurin su to amma makarantun nan su ma gaskiya zancen gaskiya a yi shi da wando in magana sun wuce guna da ini domin musulunci da yake a yi bugu bai ce a yi bugu na mi ba na hutar hankali asali ma kai musulunci bugu shine mataki na ƙarshe idan yaro ya laifi ana so kamin a kai ga bugu a bi wasu hanyoyi kamin a kai ga bugu irin na harare irin na bashi tsoro irin na yi mishi barazana irin na a yi kamar za a bige shi sai an yi irin wannan takakari sai a buga kuma in an bugan ma ya kasance zorbin gairu mubarra ba bugu ba wanda yake kamar bugu na kawo yuka kamar bugu na ka samu dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malami abun koyi a gare mu Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake so ya kare da duniya da lahira lahiya to yayi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mu dibi rayuwar manzon Allah ya yi karantar da al'umma manzon Allah ya zamna da kowanne irin nau'i na mutane kananan yara da manyan da manyan mutane Aisha a hadisi take cewa ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله manzon Allah bai taba bugun wani abu da hannun shi ba ko da mace ko kuma dan aiki ana ce yake cewa na yi shekara goma tare da ma'aikin Allah a lokacin kuwa yana yaro yace ya yi shekara goma tare da ma'aikin Allah manzon Allah bai taba kwagirar shi ba bai taba sa hannu ya bige shi ba tabbas ko in an ce yaro ne ko shi an mala'ika wata ran sai yayi ne sai yayi ne amma manzon Allah bai dauki bugu ba shine ne shine hanya ta mi ta ladabtarwa idan ka duba a hadisi babu inda manzon Allah yake a digi yaro in ba wuri guda ba wani wuri ne sallah ko shi ya kai shekara nawa shekara in ya kai shekara shekara goma in ya kai shekara goma kenan dai ko an ce a buga ya kamata a rika tsara ana dubin me ana dubin bakin gasari domin gashi kun ga makiya addini har sun samu ta cewa har suna sharrin musulunci da wannan magana alhali kuma manzo Allah me yace muna laita minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana baya daga cikin musulmai dukkanin wanda baya tausayin yara kanana kenan dai tabbas musulunci ya umarta da ayi bugu amma ba bugu wanda yake na wuce guna da iri kuma bugu ba shi bane hanya wadda ake farawa da ita wajen ladabtarwa sai an yi wasu hanyoyi wanda malaman tarbiyya suka shingida a gargashin alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asali ma in bugu ya ma yaro yawa yana sa ya hinjiri yana sa ya kasance kamar jaki in ba ma an bige shi ba zai ji daɗi ba ko kuma ko an bige shi ma gani yake bi uwa su dai ana gani da kyau ko Allah ya shirya da mu gaba daya za mu tashi babu sifati hajji hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu mai bayani akan siffar hajjin ma'aikin Allah wannan hadisin za a siffanta maka ne a aikace yanda hajji na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake malam yace haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Nufaili wa Uthman ibn Abi Shayba wa Hisham ibn Ammar wa Sulaiman ibn Abd al-Rahman al-Dimashqi وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء وترى wasu su suna ƙara wata kalima da wani abu ma'ana ya rawaito a hadisin daga mabambantan mutane sai dai wasu suna ƙara wata kalima akan wata a wajen gayin hadisin shine ma'anan wa rubbama zada ba'dhum ala ba'din al-kalimata wa shay'a kalima ko wani abu qalu suka ce haddathana hatim ibn isma'ila haddathana ja'far ibn muhammad an abihi qala دخلنا على جابر بن عبد الله من شجع وجن جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه لوكشن دا muka isa zuwa gare sa sa'ala anil qaumi sai ya tambaya game da mu ma'ana suwane ne hatta taha ilayya har sai da ya kawo a wurina ma'ana sun shigo su jama'a ne sai rika tambayar kai wane ne kai wane ne kai wane ne har sai da kai a wuri na fakultu sai nace ana muhammad ibn ali ibn husaini ni muhammad ne dan ali dan husaini kenan ni jikan husaini ne jikan ma'aikin allah fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai ya nufata da hannunsa zuwa ga kirjina fa naza'a zirri al'a'la sai ya cire zirril a'la shine fito ana gan da kyau ake cewa fito da hausa maballi go yawwa sai ya cire maballi na saman rigata thumma naza zirri al-asfal sannan ya cire maballi na ƙasa thumma wada'a yadahu baina baina sadiyayya sai ya dora hannunsa akan kirjina wa ana yawma'izin gulamun shabun ni a wannan lokacin yaro ne matashi ma'ana lokacin ni yaro ne karami ya yi wannan ne don saboda ya masa albarka saboda ya sa masa albarka ya masa addu'a faƙala sai ce marhaban bika wa ahlan yabna akhi maraba da kai wa ahlan sannu da zuwa ya kai na ɗan uwana sal amma shi ta tambayi abin da kake so fata'altuhu sai na tambayta wa huwa a'ma alhali shi a lokacin makaho ne ai ajiye mun ga cewa jabir yana daga cikin wanda suka mi suka rasa gani ko kamin rasuwarsu kenan yace a wannan lokacin jabir ya makance wa ja'a waqtu salati kuma lokacin sallah yayi fa qama fi nisajatin sai ya tashi a cikin wasu tufafi multahifan biha ya nannaɗe jikinsa da wannan nisajakin sunan wani tufafi ne a wajensu ya'ani yana nufin sauban mulaffakan yana nufin wasu tufafi wanda ya naɗe jikinsa da su kullama wa ba'aha alaman kibihi raja'a farafaha ilai a duk lokacin da ya ɗora ɓangaren lagekin a kan kafaɗarsa sai ya komo zuwa gare sa min sigariha don saboda ƙarancin lagen ai kun san akwai lage wanda in mutum ya ɗora shi in ya duka zai faɗo to shine duk lokacin da ya ɗora lagen don ya yi ƙaramta sai ya faɗo ya ce fasalla bina sai muna salla wa rida'uhu ila jambihi shi kuma lagensa yana a gehensa alal mishjabi akan almishjab almishjab shine abin da ake rataye kaya akwai abin da ake rataye kaya a kansa kenan lokacin da yasa ya ga lagen baya tsayawa sai ya rataye shi ya ci gaba da sallan shi fa qultu sai nace akhbirni an hajjati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenan za a kaddarawa bayan sun kare sallah sai ya ce masa ka bani labari game da hajjin ma'aikin Allah faqala bi yadihi faƙa'a da tis'an ai fafa'ala biyadihi sai haka da hannunsa ya kilga sautara ana gane da kyau ko shine ma'anar haka ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara ana gane da kyau ko sun maƙala sannan sai ce inna rasulallahi makasa tis'a sinina lam yahud manzon Allah ya yi wannan shekarun guda tara bai yi hajji ba sun maƙala asali ma hajji nawa manzo Allah ya a rayuwar shi haji nawa haji guda tare da yana da ikon duk shekara ya mi ya je amma dan ya nuna muna akwai lokacin da abun da za ka yi a gida ya ka je ne ya ka je haji yanzu misali a ce malamin da yake a gida yana da'awa yana karantarwa da malamin da duk shekara sai ya je haji wanne ne ya amfani wanda yake a nan gida yana da'awa shi yasa mafi yawanci manya-manyan malamai su cika yawan zuwa aikin hajji hatta a nigeria in ka lura manyan malamai wanda suka yi amfani a umar su cika yawan hajji ba su cika yawan zuwa hajji ba in ka lura misali sani umar zai jami'a da ya ka ya je aikin hajji sai dai umara lokaci zuwa lokaci da sauransu ana gani da ke ko amma sauran in ka gani su duk shekara ne kuma in ka lura amfaninsu da wanda ba su zuwa menene kaɗan ne ana gane da kyau ku na alkhairi yanzu shekara ka je amma in akwai abin da zaka in akwai amfani da zaka ma al'umma kana gida yayi wannan shine kenan kenan shine yace shekara tara manzo Allah bai yi haji ba zan iya cewa mai yiwa wallahu ta'ala a'lam shine abin da yasa Allah ya hana mini akwai wani aiki da na samu wanda daga baya Allah ne madaukakin sarki musan a cikin hukuncin sa dai Allah bai sa abin ya ci gaba ba kusan har sau biyu na harakan ajin da sauransu abubuwa dai za su zo ga sunan na abubuwa to sai yanzu nake ƙara tunanin yalla mai yiwa kawai Allah ya zo in tsaya nan ne in tani in ta karantarwa shi yasa Allah gane da kyau ko to har ya kai ma ni yanzu abin ya hota raina kawai na yi san ma in tsaya gida in tayi ne Allah ya kaddara an yi farilla shi kenan ka zamna kai tani kai ta rubutu kai ta ilmantar da al'umma نعم يتي ثم قال sannan sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makasa tis'a sinina lam yahud thumma udhina fi nasi fil ashirati sannan sai aka yi shela a cikin mutane a shekara ta goma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hajjun akan cewa manzo Allah zai je haji fa qadima al madinata basharun kathirun sai mutane da yawa suka zo madina كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم dukkanin su kowanne yana so ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ya amala bi misli amalihi kuma ya yi irin aikinsa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya huta wa kharajna ma'ahu muka huta tare da shi hatta ataina zal hulaifa har sai da muka zo zul hulaifa inda ake ɗaukar niyyar umara da hajji fawaladat asma'u bintu umaisin sai asma bintu umais ta aihu ta aihi muhammad ibn abi bakr muhammad bin abi bakr fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta tura da sako zuwa ga ma'aikin Allah kaifa asna'u ya zan yi tun daga ni a bisa kan balagurin zuwa hajji na aihu qala sai ce igtasili ki yi wanka wastagfiri bi taubin sannan ki kunzugu da wasu tufafi shine istagfiri yin kunzugu ma'ana ta sa me yake da suna kyallaye in zamanin ne yanzu ne sai a ce kush kun san yanzu hatta manyan mata suna da kush ana gane da kyau ko to kenan shine ma'anar wastagfiri ki yi kunzugu bi saubin da wasu kaya wa ahrimi sai ki haramin ki abin da yasa ake sa kushko ake kunzugu dan saboda jini in ya zubo kada ya bata mata jiki sai tsaya a cikin kyallan da ta tusa a kasarta fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil masjid to kun ji tuzurai bayan kushi na bebe akwai kushi na uwar bebe da zaka rika tsaye ana gane da kyau kina a shirya asusu tun yanzu na'am amma na bebe ya hicin rai halagan da kyau ko dan shi duk sati sai ka sai ya aka yi rikin sa amma in ka samu yar hau duk kwana uku sai ka sai halagan da kyau ko na'am yace fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid thumma rakiba al qaswa'a manzo Allah yayi salla a masallaci na Zulhulaifa sannan sai ya hau al qaswa'a tago shi cike da wannan sunan حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حتى إذا دبرت تدريت أكم بيداء sunan wani tudu ne qala jabirun jabir yace nazartu ila maddi basari min bayni yadayhi sai na duba zuwa ga tsawon gani na min bayni yadayhi a gabansa min rakibin wa mashin na mutane diyawa wanda suke abun akan abun hawa da wanda suke a ƙasa wa an yaminihi mitla zalika a daman shi ma kwatankwacin haka wa an yasarihi mitla zalika a hagunkinsa ma kwatankwacin haka wa min khalfihi mitla zalika a bayansa ma kwatankwacin haka abin da yake nufi shine a wannan hajjin da mutane suka ji labarin manzon Allah zai je mutane suka cika madina don su je hajji tare da ma'aikin Allah shine jabir yace da muka hau a wani tudu na kalla har ƙarshen inda gani na yake duk mutane ne a dama da hagu da gaba da baya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rasulullahi baina azhurina ma'aikin Allah kuma yana a tsakaninmu wa alaihi yanzilul qur'anu qur'ani na sabkar masa wa huwa ya'lamu ta'wilahu alhali ya san fassarar wannan abin da ake sabkar masa fama amila bihi min shay'in alimna bihi duk abun da amila bihi yayi sa min shay'in na wani abu amilna bihi to da shi muke yi fa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tauhidi sai manzo Allah yayi ihlali da tauhidi shine labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mun yi fassara wannan a baya wa ahalla an-nasu bi hadha alladhi yuhilluna bihi sai mutane suka yi ihlali suka dau niyyan hajji ana gane da kyau ko da wannan abun da suka saba daukan niyya da shi falam yuradda alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an minhu manzon Allah bai canza musu wani abu daga cikin abin da suka saba yi bayan daukan niyya aiki ma'ana yanda suka saba yi a wajen daukan niyya manzon Allah bai canza musu komai ba wa lazima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama talbiyatahu bayan wannan manzon Allah sai ya lazamci labbaikansa ma'ana daga lokacin da ya dauniya ya ta yin labbaika har sai da aka isa makka qala jabir jabir yace lasna nanwi illa hajja mu ba mu yi niyyar komai ba in ba hajji ba lasna na'rifu al-umrata mu a asali ma ba mu san da cewa ana iya hada hajji da umara ba hatta idza ataina al-baita har sai da muka zo a wajen ka'aba ma'ahu tare da shi istalamar rukna sai ya sumbaci bangare na alhajarul aswad faramala salasan wa masha arba'an mun yi fassara wannan a baya ya yi sauri sauri sau uku ya yi tahiya sau hudu ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم يا جباتا وجم مقام إبراهيم يكرن تونا آية فجعل المقام بينه وبين البيت sai ya sanya makamu ibrahim tsakanin shi da ka'aba qala yace fa kana abi yaqulu sai ma'aikina ya kasance yana cewa yana nuhin alhasan bin ali qala ibn nufail wa usmanu wala a'lamuhu zakarahu illa an nabi sallallahu alaihi wasallam yace ibn nufail da usman sun ce kuma ina kyautata zaton shine ma'anan wala a'lamu ina kyautata zaton sun ambaci wannan ne akan cewa Jabir ya ce daga manzon Allah ne qala Sulaiman wala a'lamuhu illa qala kana Rasulullahi sallam yaqra'uhu fi rak'atayn bi qul huwallahu ahad abinda na sani shine Jabir ya ce manzon Allah a cikin sallan nan da yayi a wajen makamin Ibrahim ya karanta qul huwallahu ahad wa bi qul ya ayyuhal kafirun ثم رجع إلى البيت sannan ya koma a wajen Ka'aba fassalama rukna sannan sai ya sumbaci ar-rukun bangaren Hajarul Aswad thumma kharaja min al-bab ila Safa sannan ya huta ta kowa zuwa dutsen Safa kenan idan aka kare raka'atai tawaf abin da ake ma raka'atai tawaf raka'a biyu da ake bayan an yi dawafi za a yi raka'a guda biyu a wajen makamu Ibrahim mutum ya sa makamu Ibrahim da Ka'aba tsakaninsa sai ya raka'a biyu raka'a ta farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu ya karanta qul huwallahu ahad thumma raja shine yace bayan ya kare sai ya koma a wajen ka'aba ya sumbaci alhajarul aswad sannan ya huta ta kofa ila safa ya tinkari dutsen safa falamma da na mina safa lokacin da ya kusa ga dutsen safa qara'a sai ya karanta inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa suna daga cikin sha'air alamomi na addinin Allah sai ya ce nabda'u bima bada Allahu bi za mu fara da abun da Allah ya fara da shi me yake nuhi a aya da ni aka fara inna as-safa shine ma'ana nabda'u bima bada Allahu bihi fa bada bis safa sai ya fara dutsen safa fa raqiya alaihi sai ya hau a kansa hatta ra albaita har sai da ya tsinkayi Ka'aba domin daga kan dutsen safa kana tsinkayar Ka'aba fa kabbara da ya tsinkayi Ka'aba ya kalli Ka'aba sai ya kabbara ووحده يكأيت الله وقال تيتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت شيكي كشوا يكي رايا وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ألا ياتك القول ونصر عبده يا بابا نصر وهزم الأحزاب وحده كما يا تروى ترندنوني شيكري ma'ana alkawarin da Allah ya ba ya ma manzo Allah na zai ba shi nasara ya cika shi thumma da'a baina zalika sannan sai addu'a a tsakanin haka wa qala mithla hadha thalatha marrat sai ya ya ga irin wannan addu'ar sau uku thumma nazala ila marwa sannan sai ya sabka zuwa marwa hatta idan sabbat qadamahu lokacin da dugadugansa suka sabka daga tudu suka zo a cikin kwari tsakanin dutsen safa da marwa akwai wani kwari a nan ana gani da kyau ko to shine ma'anar hatta idan sabbat kadamahu da ya gangaro daga dutsen safa ya shigo a cikin kwari ana gani da kyau ko ramala a lokacin sai rika yin sauri sauri fi batni alwadi a cikin meke da suna wannan kwara na tsakanin safa da marwa hatta idan sa'ida masha har sai da ya fara hawa dutsen marwa sai tahiya hatta atal marwa har sai da ya zo marwa fa sana'a alal marwati misla ma sana'a ala safa sai ya aikata irin abin da ya aikata a bisa kan safa akan marwa fa sana'a alal marwati misla ma sana'a ala safa hatta idza kana akhiru tawafi alal marwa har sai da ya kasance shudi na ƙarshe da yayi akan marwa yayi ta kenan in kun gane shi kai kawo tsakanin safa da marwa a bisa wanne ake farawa a ƙari a bisa kan wanne almarwa kuma shi akwai bambanci tsakanin kewayar safa da marwa da ta ka'aba shi na ka'aba idan ka fara a nan idan ka tafi ka komo a nan shine kayi nawa ɗaya idan ka tafi ka komo kayi nawa biyu to shi kuma kai kawo tsakanin safa da marwa idan ka hau safa ka tahi ka je marwa tahiya kayi ɗaya in ka komo kayi biyu in ka ƙara tahiya kayi uku kenan ba tahiya da komowa ba shine mi ɗaya ana gane da kyau ko imam aminu sosai yake ba labari ya taɓa zuwa wajen wajen hajji gusu mata shi dai ya fara ya zo ya isko suna yi kuma har ya kare ga matan da musu kare ba sun ga labaita ga wata mace ko ita ce ajiyaye da su sai ce musu bayan Allah wai na nawa ne kuke suka ce to yanzu na hudu ne muke ya ce na hudu wa ko da na zuwa kun fara ya ce kaka ne kuke suka ce a in sun tayi sun komo sun yi daya in sun tayi sun komo sun yi biyu ya ce a ba haka ake ba ai hakun kare ana ganin da kyau to wannan shine kenan na'am ina ne muke qala sai ce inni law istaqbaltu min amri mastadbartu lallai ni da a ce na san ƙarshen al'amari na yanda na san farkon al'amari na lam asuqil hadiya to da ban zo da hadaya ba wala ja'altuha umratan da na sanya ta umara faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun ma'ana da tun wurin ɗaukar niyya na ɗau niyan umara sai in baro hadaya don in samu damar yin nima irin yadda za ku yi yanzu don haka duk wanda ya zo da hadaya falyahlil wal yaj'alha umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun duk wanda daga cikin ku baya da hadaya falyahlil to ya walwale ihraminsa wal yaj'alha umratan ya sanya ta umara fa hallan nasu kulluhum sai mutane gabaɗin suka walwale ihrami wa kassaru suka rage gashin kai illan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah wa man kana ma'ahu hadiyun da wanda suke akwai hadaya tare da su fa qama suraqatu ibnu ju'shumin sai suraka bin ju'shum ya tashi fa qala yace ya rasulullah al'amina hadha am lil abad shin wannan shekaran ne kawai wannan hukuncin yake ko kuma hal abada duk wanda ya zo da hadaya ba zai walwale ihrami ba fashabbaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu fil ukhra sai manzon Allah ya hada ɗan yatsunsa a cikin sauran sun maƙala sannan sai ce dakhalatil umratu fil hajji umara ta shiga a cikin hajji hakaza sai yayi haka marrataini har sau biyu la ballil abad a'a kuma hal abada ne la ballil abad a'a hal abada ne ana gane da kyau ko ma'ana hal abada hajji da umara ana iya yin su a lokaci guda ba kamar yadda su suka yi tsammani ba hajji sai dai a zo a yi shi kadai umara ita ma a zo a yi ta ita kadai a lokacin jahiliya haka suke yi a lokacin hajji ba a yin umara ana gane da kyau da ashurul hajji sun kama watannin hajji sun kama shawwal zulqa'ada da kwana goma na zulhijja dama shine mi ashurul hajji ana gane da kyau ko wannan watannin guda biyu da kwana goma na wannan wata ko kuma kwana goma sha uku ko a ce kwana goma ne tunda da an yi arafa dama shi kenan kenan su a lokacin jahiliya ba su yin umara to shine sai manzo Allah yana musu a a hajji da umara ana yin su a lokaci guda suna shiga a cikin juna hal abada قال يتي وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم Ali ya zo daga Yaman tare da raƙumma na ma'aikin Allah na hadaya, fa waje da Fatimata mimman halla sai ya samu Fatima tana daga cikin wanda suka walwale ihrami wa labitat siyaban sabighan kuma ta sanya wasu kaya wanda suke da rini wa sahalat ta kuma ci ado ta sakwalli fa ankara aliyun zalika alaiha sai ali ya mata inkarin wannan وقالت تيتي من أمرك بهذا ويا أمرتك دوانا فقالت أبيه ذاتي ما أيدينا فكان علي يقول بالعراق سي علي كسنتينا سوى عراقي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة ناجي وجمع أيكين الله محرشا على فاطمة إنا ميكيمة كارم فاطمة نتايله في الأمر الذي صنعته na al'amarin da ta yi na ta zo hajji kuma ta walwale ihrami har ma ta sanya ta ci ado ta sa turare ana gane da kyau ko mustaftiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina neman fatawar ma'aikin Allah fil ladhi zakartu fil ladhi zakarat anhu game da abun da tace na cewa shi ya umurce su walwale fa akhbartuhu anni ankartu zalika alaiha sai na ba ta labarin na mata inkarin haka fa qalat tace inna abi amarani bi hadha ma'aifina shi ya umarce ni da wannan faƙala sai ce sadakat sadakat ta yi gaskiya ta yi gaskiya ma za kulta hina farattal hajj kai mi kace lokacin da ka ɗau niyyar aikin hajji a nan abin da ake nufi shine hadisin mun yi shi a baya ana gane da kyau ko kun san idan mutum ya sa ihrami mutum ya ɗau niyyar hajji ya yi ihrami mace ce ko namiji ba a yin ado ba a sa turare ana gane da kyau ko to shine Ali ya isko matarsa Fatima a Makka domin ba tare suka zo ba shi yana Iraki daga baya ya zo ya isko su yana zuwa izikun Fatima ta ji labari sai ta ci ado ya zo ita ta tarbo shi shi kuma sai ya hauta da fada ke da kika zo haji za ki ci wannan adam yana ganin ta yi mi ta yi lahi tunda wanda yake cikin ihrami baya cin ado to shine sai ta ce masa ai bayan mun yi umara ma'aifinmu ma'aifinmu ya bamu izini mu warware ihrami muna iya mu yi komai sai lokacin hajji mu niyya to shine bai yarda ba sai da ya kawo karanta wajen manzo Allah sai manzo Allah yake masa tayi gaskiya anan darasin da nake so mu doka shine anan babban darasin da zamu doka idan muka ga iyalin mu sun yi abin da bai dace ba ya kamata a ce ni ya kamata a ce ni mun yi mi mun yi inkari kuma a ce hushinmu ya hito a wannan lokaci bai kamata ba a ce in matarka ba ta yi abinci ba a lokacin ne za ta ga hushinka amma ta huta da turare ko ta huta da ado bai dame ka ba ko ka iskota ba ta kare abinci ba ka shiga faɗa amma ba kamata tambaita ba ta yi sallah ko ba ta yi sallah idan kai haka ka gabatar da haƙƙinka akan haƙƙin wa akan haƙƙin Allah ana gane da kyau ko wanda shine kenan kenan dama zamantakewa ta aure zamantakewa ce ta cuɗe ni in cuɗe ka zamantakewa ce ta kowanne zaman to madubin wani kai miji ka kasance madubin ta ita ma ta kasance madubin ka manzo Allah yace al-mu'minu mir'atun li akhihi al-mu'min shi musulmi madubi ne dan uwansa mu'mini me ake yi da madubi idan huskar ka da wani aibi in ka dubi madubi zaka gani ko ba zaka gani ba zaka gani to kai ma haka dan uwanka idan ka gan shi yayi wani laifi sai ka kasance madubinsa ka kalla masa laihinsa ka haska masa laihin da yi kai masa me nasiha akan wannan haka kuma gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah ka ga dan uwanka yayi wani laifi ya fada cikin wani bala'i kai sai ya zaman to madubi a gare ka kada ka fada a cikin me a cikin irin wannan laifi duk zamantakewar aure wadda ba a kokarin kiyaye dokokin Allah to wannan zamantakewar za ta juye ta kuma kiyayya ana gani da kyau ko tun a nan duniya ma kamin a je a lahira in an je lahira tun ne gaba ɗaya ma al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin Allah ka samu daga cikin masu takawa malam yace sai manzon Allah yace mata lokacin da ka zo da wace niyya ka zo قال قلت نتي اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله نا دوني إيران أبون دا ما أيكي الله يدوني قال تيجي فإن معي الهدي يتي ni ina da hadaya fala tahlil da haka kai ma tunda kana da hadaya kada ka walwali ihraminka ai mun gani a can baya duk wanda ya zo da hadaya ba zai juda ba zai walwali ihraminsa ba qala yace wa kana jama'atul hadi alladhi qadima bihi ali min al-yaman ya kasance jimillar hadaya wadda ali ya zo da ita daga yaman wallazi ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-madina da wadda manzo Allah ya zo ita daga madina mi'atan gaba ɗaya an haɗa suna yin ɗari fahallan nasu kulluhum sai mutane gaba ɗayansu bayan sun yi umara suka walwale ihrami wa kassaru sai suka rage gashin kai illan nabiya wa man ma'ahu sai dai annabi da wanda yake tare da shi hadiyun wanda yake tare da shi akwai hadaya qala yace falamma kana yawmut tarwiya a lokacin da ranar tarwiya sai yaushe ne yawmut tarwiya al-yawmus samin min hijja ko rana ta takwas ta zilhijja shine yawmu tarwiya wa wajjahu ila mina a wannan rana ta tarwiya a mina ake kwana ana gan da ko a hallu bil hajji da suka fuskanta a mina sai suka dau niyyar hajji faraki ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hau abun hawan sa fa salla bi mina az-zuhra wal asra wal maghriba wal isha ya sallaci azhar da la'asar da magriba da isha'i wa subha da asuba thumma makata qalilan sannan sai ya dan jira kaɗan hatta tala'at ash-shamsu har sai da rana ta bullo wa amara bi qubbatin lahu min sha'rin sai ya umunni da a buga masa kaima ana ganda ki wannan irin wanda ake ana cikin balaguro a buga mishi kaima da kaima da wani da wata fata tashi wadda take da gashi faduriba sai aka buga mishi wannan kaima bi namira a wani wuri da ake cewa namira fasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi tahiya wala tashukku quraish anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun inda al-mash'ar al-haram quraishawa ba su da wata shakka sun tabbatar da cewa manzon Allah ya tsaya a mash'ar al-haram ana ganin da kyau ko بالمزدلفة أم مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية كما عند قريش سكسن جسنا أي كتاتون ألوكة جاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة في منظى الله يتلك حسين يزو عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة sai ya samu wannan tantin nasa wannan kaimar tasa an buga masa a namira fa nazala biha sai ya sabka a cikin wannan kubbar wannan kaimakin hatta idza zagati shamsu amara bil qaswa'i har sai da rana ta huta daga tsakiya sai ya umurci da aka masa taguwarsa kasuwa farushilat lahu sai aka kawo mishi ita faraki ba sai ya hau hatta ata batnal wadi har sai da ya zo a cikin kwari da yake a nan arafa fa khataban nasa sai ya ma mutane hudu ba fa qala sai yace inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun lallai jininku da dukiyoyinku haramun ne a tsakaninku ku ci su ko ku zubda su ka hurmati yaumikum hada kamar haramcin wannan ini naku fi shaharikum hada a wannan watan naku fi baladikum hada a wannan garin naku ala ku saurara inna kulla shay'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'un lallai dukkanin komai na al'amarin jahiliya tahta qadamayya to na sanya shi a ƙasar kawahuwa na maudu'un babu shi an ajiye shi ma'ana duk wani abu da ake lokacin jahiliya da bai dace ba to na tashi a ƙasa na take an ajiye shi ba za a ƙara aiki da shi ba dima'ul jahiliyyati maudu'atun jini da aka zubda a lokacin jahiliya ma'ana ɗaukar wansa ta jini babu ta yanzu wa awwalu damin adahu dima'una farkon jinin da kuma zan yahewa damu jini ana gane shi ko damu ibn rabi'a sun tsallake ne damu ibn rabi'a shine jinin ibn rabi'a yace qala usmanu damu ibn rabi'a ana gane shi ko jinin ibn rabi'a ibn rabi'a dan uwan dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dai daga cikin diyan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala sulaimanu Suleiman ya ce damu rabi'a tabni al-harith ibn Abdul Muttalib yana nuhin jini na ibn rabi'a dan Haris dan Abdul Muttalib wa qala ba'du ha'ula'i wasu daga cikin marawaita wannan hadisin suka ce kana mustarda'an fi bani sa'd shi rabi'a bin al-harith ya kasance lokacin yana jariri ana shayar da shi a cikin mutanen bani sa'ad faqatalahu huzailun sai mutanen huzail suka kashe shi abin da ake niyya anan shine a lokacin jahiliya kun san ana ana yaƙe yaƙe ana kashe kashe to yaƙi ya faru tsakanin Qurayshawa da Huzail ana gane da kyau ko to su mutanen Huzail duk wanda suka samu ba Qurayshi kawai kashe shi suke yi da suka ji labarin wani yaro ana shayar da shi a wajen mutanen Banu Sa'ad sai suka je suka kashe wannan yaron shi kuma dan baffan manzon Allah ne jikan Abdul Muttalib ne to shine Qurayshawa suka dai alwashin sai sun dau hansar wannan kisa da aka musu ana gane da kyau ko to lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya yadu shine manzon Allah yace to daga yau babu wani dokar wansa duk abin da aka riga aka yi a lokacin jahiliya a yahi babu zancen dokar wansa kowanne jini an yahi dan manzon Allah ya fara dabbaka abun akan kansa sai ya ce jinin ɗan uwana da aka kashe wanda har yanzu ake nema a ɗauwansa mun yahe babu zancen ɗaukar wansa ana gani da kyau ko wannan shi ake ce ma me yake da suna aiki da cikawa ko ko kuma kada ka zama to wanzan baka so ga jikinka ana gani da kyau ko idan ka sadu ka kasance kai ne na farkon wanda zaka fara mi aiki da ita sai manzo Allah ya ce wa ribal jahiliyyati mawdu'un sannan kuma riba da ake yi a lokacin jahiliya ana gan da ko mawdu'un ita ma an yahe ta wa awwalu riban adahu kuma riba ta farko da zan yahewa da zan bari riba Abbas ibn Abdul Muttalib ita ce riba Abbas dan Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kullu domin ita mun yahe ta an bar ta gaba daya a lokacin jahiliya suna riba in ka ba mutum bashi ana gan da kyau ko in zai maido maka zai ƙara wani abu in ya wuce lokacin da ma ka ƙayyade masa sai ya ƙara mi sai ya ƙara ƙarawa wannan dai da ake na banki har lokacin jahiliya suna yi to shine manzo Allah yake duk wanda ya ba wani bashi tun a lokacin jahiliya yanzu in za a maido mishi uwar kuɗi kawai za a maido wa sauran riba ba za a mi ba ba za a bayar ba kuma sai ya ce riba ta dan uwana Abdul Abbas ita na fara yahewa yanan shi ma dai kamar wancan manzo Allah ya fara tabbakawa da kansa ittaqullaha fin nisa'i ku ji tsoron Allah game da mata daga da al'amari na riba mutane da yawa suna tsammanin suna tsammanin wanda ake kara ma kuɗi shine ke da laihi masu ɗauko bashi a banki tsammanin su masu bankin su ne ke laihi su da ke ɗauko bashin ba su da ne ba su da laihi a ita gaba ɗaya ne da wanda ya bayar da wanda ya karɓa dukkaninsu suna cikin me suna cikin laihi dukkanin suna cikin laihi Allah ya kare mu kai ba ma wanda ya bayar ba manzo Allah yake la'ana Allahu akilaha wa mukilaha wa shahidaha wa katibaha an gane da kyau ku da wanda yake shaida ma na an karbi ribar da wanda yake rubutawa ma na an karbi ribar to kuma jama'a aikatan banki da sun shiga ciki ana gane da kyau ku da kai dan rakiya wajen dauka ana gane da kyau ku abinda aka so da kudin ribar ma har kai dan dako ana gani da kyau kana da kamasho ana gani da kyau wanda shine kenan wannan nuna hatsarin me hatsarin riba alqur'ani babu laihin da Allah yake mai yin shishire yaki da Allah in ba mi ba in ba mi ba in ba riba ba fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulih in ku bari ba ku shirye yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wani mai hikima yake cewa wa iyyaka iyyakar riba fala dirhamin أشد عقابا من زناك بنهود وتمحق أموال الرباء وإنما ويربو قليل الحل في صدق موعد تكشيد كذا ربا دون ذنوب تا ياهي ذنوب كي زنا da ‘yan mata goma kuma wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laihin riba ya laihin ya laihin zina Allah kare mu da riba a na gaba sai ce ittaqullaha fin nisa'i ku ji tsoron Allah game da mata fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah domin kun rike su da amanar Allah wastahlaltum ma'ana kun ɗauko su daga wajen iyayensu da amanar Allah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kuma kun halatta farijinsu da kalimar Allah wa inna lakum alaihinna alla tuwasi'na alla yuwasi'na furushakum kuma kuna da haƙƙi a kansu kada su dora akan shinhidar ku ahadan wani takrahunahu da kuke kyamarsa ma'ana daga cikin haƙƙin su akan ku haƙƙin haƙƙin ku akan su su kare mutuncin su kada su yi zina da kowa fa in fa'alna fadribuhunna darban ghayra mubarrih idan suka aikata to ku bige su bugu wanda yake ba mai cutarwa ba ba mai kware fatar jiki ba shine gairu mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf su kuma suna da haƙƙi akan ku ku arzitar da su ana ganin da kyau ko ma'ana ku ciyar da su ku tufatar da su bil ma'ruf da kyautatawa wa inni qad taraktu fikum kuma lallai ni na bari a cikin ku malan tadillu ba'dahu abinda ba za ku bace ba a bayansa in i'tasamtum bihi idan kun yi riko da shi kaman kun ce menene kitaballahi littahin Allah wa antum mas'uluna anni kuma lallai ku za a tambayi ku game da ni fama antum qa'iluna me za ku ce game da ni a kabari za a tambayi kowa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma za ta kulu fi dalika rajuli wa kum fi hadha rajuli alladhi bu'itha fikum me zaka ce game da ma'aikin Allah in ka bi ta zaka ce na bi ta nayi koyi da shi nayi abin da yace in yana bar abin da yace in bari in baka bi ta ba kuma zaka ce ha ha la abdi ba san me zan ce game da wannan a wannan a wata riwayar manzo Allah a cikin hudubar sai ya ce musu ni na bar muku wasu abubuwa guda biyu wanda in kuka yi riko da su ba za ku taba bacewa ba hal abada kitab Allah wa sunnati shine littafin Allah da sunnata ma'ana alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi riko da su manzo Allah yake ba za ku taba bacewa ba hal abada shine wani mai hikima yake cewa wa inna kitaballahi a'dalu qa'idin fihi shifa wa hidayatul hayran والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان yace wa inna kitaballahi a'dalu qa'idin fihi shifa wa hidayatul hayrani ce littafin Allah shine mafi daidaiton jagora a cikin sa ne shari'a ta wanda yake batacce take kuma a cikin sa ne waraka ta marar lahiya take sai ce wal hakimu thani kalamu rasulihi ma samma ghayruhu ma lidhi imani nabi kuma shine maganar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu na ukunsu ga wanda yake ma'abuci imani Allah ka ba mu ikon riko da alkur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce nashhadu annaka qad ballanta wa addaita wa nasahta muna shaidar lalle kai ka isar da sako da aka turo ka wa addaita kuma ka cika abun da aka turo ka da shi wa nasahta kuma ka yi nasiha ثم قال بإصبعه السبابة سي ثم قال أي ثم فعل ثم فعل بإصبعه سي هكا da ɗan yatsansa manuniya ya rufa'uha ila sama yana ɗaga ta zuwa sama wa yankibuha ila nasi kuma yana maido ta zuwa ga mutane Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida shine ma'anan haka ana gane da kyau ko kina yana daga dan yatsan yana maido shi zuwa ga mutane thumma azzana bilal sannan bilal yayi kira thumma aqama sai manzo Allah ya tayar da iqama fa salla zuhra ya sallaci azhar thumma aqama fa salla sai ya ƙara tayar da sallah fa salla al-asr sai sallaci da asr wa lam yusalli bainahuma shay'an bayan wannan sallolin manzon Allah a tsakanin su bai yi sallah ko guda ma'ana bai yi nafila ba ثم ركب القصواء sannan sai ya hau taguwarsa kasuwa hatta atal mawqifa har sai da yazo wajen tsayuwa ta arafa fa ja'ala batna naqatihi alqaswa'a ila sakharat sai ya sanya cikin taguwarsa kasuwa yana fuskantar as-sakharat sune duwatsun da suke kasa ga wurin tsayuwar arafa wa ja'ala hablal mushati bayna yadayhi sai ya sanya hablal mushat wata hanya ce da ake ce ma hablal mushat sai ya sanya ta a gabansa fastaqbal alqibla ya fuskanci alqibla falam yazal waqifan manzo Allah bai gushe ba a tsaye hatta gharabat ash-shamsu har sai da rana ta fadi wa dhahabat as-sufratu qalilan sai kuma wannan balgi na rana ya tahi kadan hina ghabal qarsu ko al-qursu lokacin da kewaye na rana ya tahi shine al-qursu wa ardafa usamata sai ya goya usama khalfahu a bayansa a bisa kan raƙumarsa fadafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya tahi wa qad shanaka lil qaswa'i az-zimama alhali linzami ya makure wuyan me yake da suna ya makure wannan alqaswa akin hatta inna ra'saha la yusibu murika rahlihi har sai da ya kai ga kanta yana shahar yana samuwar murika rahlihi shine gaban rahlihi arrahal shine wannan kujerar da ake hawa akan raƙumi kun san akan raƙumi ana ana akwai wata kujera da ake hawa dawa surdi tana da gaba tana da baya to gaban da shi ake ce ma maurika rahlihi ana gane da kyau ko har sai da yake tana shahuwar me ke suna gaban wannan abin gakin dan saboda makurewa da ta yi ya giyarta makita wa huwa ya kulu biyadihi al-yumna yana yi haka da hannunsa na dama as-sakinata ayyuhan nas as-sakinata ayyuhan nas domin da ta da wannan ya giyarta makure taguwar sai ta yi haka da kanta ta daga shi tana ta mulolowa to shine sai mutane suna ta sauri sauri na ayi kokari a kama ta don mutane sun hirgice shine sai manzo Allah yake cewa natsuwa natsuwa ya ku mutane ku natsu kullama ata hablan min al-hibari sai aka samu dai aka walwale ta sai suka ci gaba da tahiyya kullama ata hablan min al-hibari a duk lokacin da ya zo wajen hablan min al-hibal habl anan ba yana nuhin giya bane yana nuhin tudu na ƙasa na me yake da suna wannan wurin na na na muzdalifa da suke tahiya kin duk lokacin da suka zo wani tudu na ƙasa na ƙasa min al-hibari daga cikin tudun tudunna arkhalaha qalilan sai manzon Allah ya rika dan sausauka mata ma'ana yana sa tahiya sannu sannu hatta tas'ada hatta ta hau inda in za su hau tudu sai manzo Allah yana masa sannu sannu hatta atal muzdalifa har sai da yazo muzdalifa fa jama'a bainal maghribi wal isha sai ya hada tsakanin magriba da isha'i ayi hakuri mu da wannan hadisin sai mu dakata ana ganin da kyau ko yace har sai da ya hada tsakanin magriba da isha'i bi azanin wahidin da kiran sallah guda wa iqamatayn da iqama biyu قال عثمان عثمان yace ولم يسبح بينهما شيئا tsakanin wannan salolin guda biyu manzo Allah bai nafila ba summa tafaqu sai suka yi ittifaqi summa taja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan sun yi sallah sai manzo Allah yake shingida hatta tala al-fajr hatta da al-fajr yake to fa salla al-fajr ya sallati as-subha hina tabayyana lahu as-subh lokacin da as-subha ta bayyana gare sa qala sulaymanu binida'in wa iqamatin Suleiman a riwaya sai ce an yi kiran sallah kuma an yi iqama sun mattafaku sannan suka yi ittifaki a riwaya sun marakibal kasuwa'a da asuba sai aka yi sallah sai ya hau taguwarsa hatta atal mash'ar al-haram har sai da yazo a wajen mash'ar al-haram faraqiya alaihi sai ya hau a kansa wani dutse ne da yake a hilin arafa ake cewa mash'ar al-haram da ya hau a kansa قال عثمان عثمان يتي وسليمان فاستقبل القبلة سيفس كان جاء القبلة فحمد الله يما الله هدية وكبره يما تكبر وهلله يما تهليلي هاي لنا كينا لا إله إلا الله زاد سيكار عثمان الرواية ووحده كما يكتئتاتا فيني وحده لا شريك له فلم يزل واقفا bai gushe ba yana tsaye a bisa kan wannan dokin hatta asfara jiddan har sai da da yake da suna da yake da suna rana ta yi balge sosai sun madafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tahi qabla an tadlu ash-shams ma'ana har sai da sama ta yi balge sosai sannan manzon Allah ya tahi kamin rana ta hoto wa ardafa al-fadla bin abbasin sai ya goya alfadul bin abbas wa kana rajulan hasan ash-sha'ri abyad wa timan fadl ya kasance mutum ne mai kyawun gashi sannan kuma hori kale yake mai kyawu ma'ana mutum ne dai mai kyawu mai kyawun siffa manzo Allah sai ya goya shi falamma dafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya tahi marra zu'unu yajrina sai mata suna cikin haudiginsu amma ana ganin su suna wucewa shine yajrina kenan az-zu'un sune mata wanda suke a cikin haudigi suka wuce fatafka al-fadl yanzuru ilaihinna sai al-fadl ya rika kallon su ana gane da kyau ko fa wada'a rasulullahi yadahu ala wajhi al-fadl sai manzon Allah ya dora hannunsa akan huskar al-fadl dan ya bar kallon matan wa sarrafa al-fadl wajhahu ila shiqqi al-akhar da manzo Allah ya tare masa huska sai ya juya kuma a wani bangare guda ana gane da kyau lokacin balaga tana cin shi ka san in saurayi balaga na cin sai a hankali sai an yi kada hankada ku musamman gashi Allah ya shirdan karin kyawu san mafi yawanci Allah ya mutun da kyawu in ba dai wanda Allah ya marhama mafi yawanci suna fitinuwa da mata sosai kun mata na fitinuwa da su ana gane da kyau ko shi sai Allah ya yi ka wani dan gashi nan gashi nan ana gane da kyau ko wani kwabe kwabe a huska ka kamar bakin jijiri to shine alkhairi a gare ka baiwa da Allah ya yi karkarkarin kyawu da mata sun shiga uku ana gane da kyau ko to wannan shine kenan to manzo Allah na liƙe masa huska shi kuma yana mi yana juyowa aha yace wa sarafa al-fadl wajhahu ila ash-shiqq al-akhar yanzuru hatta ata muhassiran har sai da har sai da suka zo a muhassir sunan wani wuri da ake wa muhassir ana gane da kyau fa harraka qalilan sai manzo Allah ya danye sauri sauri ma'ana ya harraka dabbar ta yi gaugawa sun matalaka tariqal wusta sannan sai ya kama hanya ta tsakiya alladhi yukhrijuka ila al-jamrati al-kubra hanyar da za ta hutar da kai a wajen jamratul kubra hatta ata al-jamrata allati inda shajara har sai da yazo a wajen jamra wurin jiwar shaidan wanda yake wajen ashajara faramaha bi sab'i hasayatin sai manzo Allah ya ji wannan jamrakin da ɗan duwatsu guda bakwai yukabbiru ma'a kulli hasatin yana kabbara a duk lokacin da zai jefa wani ɗan dutse yace minha bi mithli hasal khazfi yace kowace kulli hasatin minha bi mithli hasal khazfi kowanne dan dutsen da manzo Allah yake jiwa da shi daidai ɗan duwatsu na halbi ne a kaushu idan za a sa dan dutse a yi halbi da shi wani irin dutse ake ɗauka dan karami ko to su ne ake ce ma hasal hazfi ɗan duwatsu na jiwa kenan irin su ake ɗauka kenan ba ƙaton dutse ake ɗauka ba da an ce shaidan ne za a jiwa ka ce ka ɗauki ƙaton kunku ka jiwa a ba shi ne sunna ba ana ganin da kyau ko za mu zo akwai babu mai zaman kanshi akan jiwa shaidan na akwai labari sosai farama min batnil wadi sai ya shewa a cikin kwarekin sun mansarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila manhar sannan sai manzon Allah ya tahi zuwa wajen yanka fa nahara bi yadihi talasan sai yanke da hannunsa sau uku ya soke taguwarsa da hannunsa salasan wa sittina ma'ana taguwa guda sittin da uku wa amara aliyan fa nahara ma gabara ai ma baqiya ya kulu ma baqiya sai ya umurci ali ya soke wanda suke saura wa ashrakahu fi hadihi yayi tarayya da ali a cikin hadayarsa ma'ana ya sanya a cikin hadayar ali yana da wani bangare a ciki sun ma'amara min kulli badanatin bi bada'atin sai manzo Allah ya umarni kowace taguwa a ka masa tsoka fa ju'ilat fi qidrin sai aka sanya wannan taguwar wannan naman a cikin wata tukunya fa tubikat sai aka dafa fa akala min lahmiha sai manzo Allah ya ci daga namanta wa shariba min maraqiha suka sha daga kuma romanta shine marak romo na nama shi ake cewa mara qala sulaimanu thumma rakiba sannan sai manzo Allah bayan ya ci nama an sha romo aka hau taguwa thumma afada rasulullahi sallam ila albayti shi suka kwarara suka je wajen dakin Ka'aba fa salla ma'ana suka yi dawaful ifada nan ba a kawo shi ba amma za a kaddara dawafi na tsakiya wanda shine rukuni فصلى بمكة الظهر سي صلاة الظهر أمكة ثم أتى بني عبد المطلب سيزو أوجم وجم بنو عبد المطلب وهم يسقون على زمزم سنا شايد زمزم بنو المطلب أنا أنا نهم بنو العباس domin me yake da suna al'abbasu da iyansa su suke kula da shayar da ruwan zamzam kenan sai manzon Allah ya zo a wajensu faƙala sai ya ce in zi'u bani abdulmustalib ku ɗebo min ruwa in sha ya ku bani abdulmustalib falaula an ya ghaliba kumun nasu ala tiqayatikum ba dan mutane su rinjaye ku ba akan shayar da mutane shayarwa da kuke yi na zanzam la naza'tu ma'akum da na rika ɗebo ruwa tare da ku ina shayar da mutane fanawaluhu dalwan sai suka muko masa so guda na ruwa fa shariba minhu sai sha daga yasa abinda manzo Allah yake nufi shine kun san shayar da ruwan zamzam na banul muttalib ne su kadai su kadai ke shayar da mutane ko a yanzu in ka je a harami a wajen Ka'aba masu shayar da ruwan zamzam gaba ɗayan su dangi ne na Abdul Muttalib su da ya sun san su da san dangin wane ne ana gane da kyau deja su da kagansu sharifai ne dangi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma bangaren Abbas bin Abdul Muttalib suke shayarwa to shine manzon Allah yace ba dan in mutane suka ga na saku gani ma ina ja ba su ce za su yi koyi da sunnata na jan guga na jan ruwa na zamzam su zo su rika shayayya da ku har ma ya kai gama a rinjaye ku akan shayarwar da na zo na sha ruwan ba zagu ana gane da kyau ba da manzon Allah shi ma ya zo ya sha to da kowa zai ce ai sunna ce ba za ku iya hana mu mu sha ba sai ya kyale su su ta sha dama haƙƙin su ne suke ba mutane ana gane da kyau ko sai manzon Allah shi ma ya tsaye sai da aka ɗebo aka bashi wannan shine kenan shine ma'anar wannan hadisin kenan anan zamu dakata kasancewar wannan kurar da ake a ciki da min ma in na shaƙe ta sosai majina tana saurin zo mini gobe insha Allah za mu ci gaba ana gane da kyau ko kina wanda suke da dama suna isu zo in yi so bakin gobe ne sati mai zuwa sai mu ci gaba da yadda aka saba juma'a sunan abi dawud asabar tafsiri bayan sallar isha kuma mi karatu na na hauko da koyon larabci insha Allah amma gobe wanda suke da dama su zo wanda suke da dama ba a ban ji ba gobe diman shi ko eh insha Allah ko ba ku da dama a to barakallahu fikum ina so ne mu kare ya kasance mun nisa sosai a bangaren haji ko mu kare ki ya kasance sati mai zuwa da mun zo muna ida shi gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ko kuma kawai a bari har sati mai zuwa a ai na ga kaman kun yi sanyi sau jayyid ba matsala kenan sai a zo ai kenan jiban shi sai mu ci gaba insha Allah na san su ba sun mutu a shiga cikin kitabun nikah hakkin nan shi yasa yake a zo ai dan sati mai zuwa su ji ana zancen aure سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله